الرحمن الرحيم الحمد لله ولي السالكين والعاقبة للمتقين والعاقبة لأهل الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين ɗaya ko wadda bi ashirin da ɗaya ko ashirin da ɗaya ga wata rabiya ne na wa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira a nan wani sana da sana daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da sha takwas miladiya idan ba a farga ba muna wani littafi mai albarka أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغير ذلك الذي يريد رسول الإسلام وهو قال السينما ثلاثون سنة ليس السينما بعيد ما في الذي يريد هي حديث النبي يريد ثلاثون سنة ولا قوم يجي ولا وقت يجي ولا لا ولا في ولا يجي ولا يجي ربنا وعليه وعليه وعليه وعليه babu man kana da yaƙin ya kafe ba ki da yake magana akan wanda yake rabuwar da mutum ya kafe ya kai kafe ya ɗauki wannan kalmar da yake da ita حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر ان يقال عن في حياته لم يكن سيارة يمكن ان تكون عليه سياسي ayyuma rajulin kana ya aqili kafiru duk mutumin da yake wa wato dan uwansa kafiri domin ka san kada ka hoci wato kun mutum da ko da yana zuwa ne ka fada wa da wanda yake zuwa nuna ba ayyukan da ya gaba ɗaya sun rushe don wannan cewa da wani yakuru da imani ba kan hadisa amalu wa huwa bi akhirati min al-kafir saboda haka kaga kafirci yana yana dawa ayyuka da rushe to shi da mafi kalmar to kana ga ya mutum wannan abu ke cewa ba shi ba shi da rushe ne ko ke rushe da abu da ke ga to shi ne ke hayi ba da shi da kana ya ake ni kafir duk mutumin da yake wannan uwar ta kafir kamar ba a yi ba a halu ba ba ne ai ba a yi ma bi ma'ana da ya ji hawa alzama ɗaya daga cikin su ya cancanta da ita dole saboda haka kalmata da bukansa wato ta ne ta gaba da tafi na ce da ita zai dawo kansa kalmar kafin in dai ba haka ba ne ta tafi kansa ta ne ta kewaya ta ga kamar makarafi ne ta zama gobe zama sun kara da yawa saboda haka shi ne yake so فقد ما عليه ما أعلم أنه حقيقة حين يكون يا داود إلى تعرف ما لا داود أخرجه وعبد الله البخاري أخرج حديث ما يدل مثلا عبد الله يا أخرج عن الإسلام مسلم ما يا أخرج ترمذي يا أخرج عن الإسلام إيمان إمام مالك يا أخرج عن الإسلام wannan hadisin malamai da yawa sun rawato shi saboda haka akwai da wato tarihi da mai da ɗaukar tabbas kai a wani حديث من أبي سنة وإن حدثنا عن ابن داود شين ابن سعد بن أبي زبير يا أبو عثمان وأنا يا ابن الشكارة تا أجد أجنبي لبن جرا هذه حدثنا مالك أن نافعا حدثه لم ينافع نافع يا رجل ونافع مولاي بن عمر أن كان يجب أن الله عبد الله بن أن عبد الله بن عمر أخبره لأن أولاد عمر يا نبتدئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنما عليه الصلاة والسلام إذا قال للآخر كافر إذا واتو قال للآخر يدي وعلى هذه فقد كفر أحدهما ففي قليل يكتب يقعون إذا قال للآخر للآخر كافر إذا كان يجي وعلى هذه فقد كفر أحدهما ففي قليل يكتب يقعون in kana da bi kana da hu kafira kamar sai in kuma wanda kace kafiri da ba ka kudi ne to ka da gaskiya ko amma yanzu ka kalli kirista ka ce ba su ne a ana magana cewa da wani ai donar da wani ce ai ka kuri a kawai da ya kama ko wani ayyar tabbata wani kirista ya ke wani wani wani na ya ya ce wani wani a wato hannu ya sani ya ce shi kana sallah ya ce ba ya ce shi kafiri na shi kai kafiri na shi kawai kiyar ta ta ga ya zara kuma da shi ke ya tabbatar maka da ita to so da haka idan ka ga ya wani abu da baya sallah kafiri wajen da da ko ka mu da gaskiya ba su yi sallah in ka ga ya mutu za su ce sai kwana in ba ka wani da dawo kan wani ba wani kan ya kuka ba ƙara da ruwa idan kuwa bai kasance kamar yadda ya gaya ba da cewa kafin ba ka ji ba an da fi kada da ruhin ruhu to hakika ta dawo kan wanda yake fi da kawo su yadda dawo kada zai zama ta wanda hadisin bayan imam bukari a da wani kuma imam ma'aru ya fitar ne bana da rage ya fitar wato a cikin lissafin al'adar ai ina da ba rubuwa da wani ya furta imani ba kada hadisi abu da ake sirri da zuwa da kai suna za ka duka ba ai shi ne abu da ake magana ba ka kokara ya ba ku ki kare da ba daya amma za ka duka ba ai shi ne abu da wata ba a kuma da yasa ake tafiya na ta ce ai ka ta masa shi ne ba shi da dari biyu da sittin babu jama'atul a'da babu da yake magana akan جماعة الأعداء تربع نبي راديوتي ومن جماعة الأعداء تقني داريا مضوطة ko farin cikin magauta wannan ce makiyan kan kafirai ne suna da adawa da kai kuma su rika wato farin ciki da wani bala'i da zai samu mutum ai farin da aduri su wani yake aduri wa uzuri an gane ko wato farin cikin abokin gaba don gani da wata jaraba da ta same ka ko kuma wani damuwa da kake ba ko ya rika damuwa da kai da farin cikin da kake ciki ne ta gaba da gaba da sun da ku iya tuna kasar wa rasu da kasar zuwa su araba lokacin da annabi musa ya dawo ya kadda annabi harun da su mutanen da su kame ko Musa ila kawai barbar an bi barbar da nake zuwa duba. Idan da an tawo guru amma innal qawma innal qawma tazabuni wa qad yaqtuluna li falani fala tismi bi al'ada. To shine ma mu yake. Fala tismi bi al'ada. Innal qawma tazabuni wa qad yaqtuluna. Fala tismi dole ya gaji yana jin shi mu sai yana jin kansa. Kada ka bari a mutum labarin su da su yi dariya. domin abin da yake ya ce kuka shi ma da yake cewa ba za ka zani ko to shi ne bala ta kimi biyar a kada ka wuce abokan gaba su yi dariya to da ya dawo aiki ne ya fi gaba ka an da shi biyu ya da mun zaya kuza ta malaman ta yi suna cewa da an zama wanda aka sani a dariya ba wanda ya kai a zama musa zafi yana da kuɗi yanzu da aka bala ta kimi biyar a kada ka bari wato abokan gaba su kan yi mun dariya حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوض النبي عليه الصلاه والسلام يا كتب فينا لمن من سوء القضاء daga a fassara na baki da baki sai kace daga mummunan hukunci in ka ce mummunan hukunci ka lura da kyau hukuncin dan adam kake ne idan kuma kai Allah na ka dangana sai ka ce daga sababin da zai janyo mummunar hukunci don ba a cikin yawa ana mafafikin sarki abu mara kyau ga wanda a addu'a da annabi yake da tari na wanda farkon da inda yake to alkhairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilayka wa ana bika wa ilayka alkhairu kulluhu fi yadayka اللهم آتنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا أدعو قلوبنا ko wasirin ali shara ba ka bai to shi ne malamai su ce shi ba wannan gurin irin wannan fassara ta kai shara sababin abin da zai janyo wato wani hukunci ya bana a kai a gani ko ba a dakkana wa Allah ba ku sarki yanzu shi za a fara da goyen da ya tsaya da zafin da yura addu'a da ya zo duk abubuwan da nan gara Allah amma a yi ruwan ne ko shi sai sauki tura wa kansa Allah zai halaka ne ko ruwa ya ne wannan shi wato huwa yuki wannan shi huwa yuki wa yuki wani da kuma yuki haka dai bai ce wannan shi an rasa yi ba sai ce wani da ba yuki saboda rage idan na yi rashin lafiya a ruwa ya ce akwai da ake ku to duk irin wannan abubuwan adam ne da ake so ka iya jingina wa Allah ba wajen sarki abubuwan da ko da ka gani a wannan da kake ci da wasu to ga abubuwan da ba da yake kamar da ranka ne annabi ya fata ya fata wani kaza da kaza shi kamar da ranka da wannan abu kamar wannan hadisin na alkhairu kulluhu fi yadayka akan ba a jingina Allah ba wajen sarki kenan ko mutuwa da kake gani babu kyau da tsarka a cikin dan ta ba a mutuwa ai da ba mu da za mu dora mu aka haske ko ba haka ba to amma ka ga mutuwa da zai zama sababin wato zuwa wato ba ba ta zama jeri ba ba jeri ba wace ma ta tila adani da kuma dariyar magauta dariyar magauta ko farin cikin magauta bayan imamu bukari a da rumfunan imam muslim da imam ahmad sun fitar da hadisi babi na ɗari biyu da bakwai hadisi na ɗari hudu da arba'in da biyu babu tarafi babu yin ke magana akan wuce gona da yin ilmani a wajen dukiya almabin tarafi kenan wannan ko da zai da wasu da yake cewa to wato wutar gona da yin Allah ya ɗaukakin sarki ya ce a suratul isra ko Allah ba ku cikin sarki yake wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bil sabili wa la tubdil tabdila innal mubdilina kanu kulu wa kirahu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al musrifin al israfu la tabdil fi yadalukum wata kalma da kuma an gani to waye yake a gaban zaranci ba ana nufin mai kuɗi ba kawai a kada ka ma yana da wata rai yau ku kada ka ce sai abu da wani a fata shi bai lalace ko ne a goma ya rubu da ya tura ba inna al-ummatiri da ta zo tsakuwa da tilaki al-wata ne ku dan uwan ke dace yanzu idan ya dena da kuɗi sosai sai sai a wajen dubu uku ya zaura a mai ya zaura ya ci ya cinye ci can sai ka biyo dankali ko makani da jera ko makamanci a gurin kai ne a gaban da ya a gurin Allah a gurin wannan sabon tashi kai ne ruwan ne wanda ba ruwan da ne wanda ya kuwa domin ya ji kuma yana da kudin da zai ke siya ba da ya ji ba baki ba ko domin akwai wannan yin ya fito a kudin akwai wannan duk ya yi da gaba ka ya ji da kudi mai shan kudin ya ga ya kaba ana yana mutum kuma ya ji ya ji kowa a zuwa ba ka haka ba sai dubu talatin sai ya yi kudi zai biya amma sai ya yi kudi sosai da ke za a zuwa a yi jiwa ya ɗauka da ɗari biyu da ɗari da zauna haka wannan shi ne yawa to sai yake cewa hadathana Abdullah ibn Yusuf Abdullah wato ibn Yusuf shi yana cewa ya rasu a Makka shekara ta dari biyu da sha shi wannan bawa eh an ce mutum ne duk wanda yana da karfin hada kuma yana da mutum قال إن أخبرنا مالك مالك يا رجل أن عندي رسالة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يعلم في أن يرسل تفتع عليه يأتي إن الله يرضى لكم ثلاثة أن أمره في سرجي يا يأتي مكل أبوه له ويؤخذ لكم ثلاثة يركم الدين مكل أبوه ويأتي baya so ku yi wa yadda abubuwa to na farko yanzu na kuma ta hudu Allah ya yarda ku bauta ba eh Allah ya yarda da kowa ya bauta ba eh ke wala tsiri ko bin hijaya kar ku tarayya da shi da kowa da kowa wa ta tasiru bi hamdillahi jami'a nabi ko riko da igiyar Allah ko ke tsaki gaba ɗaya ku igiyar Allah ji la ilaha illallah muhammadur rasulullah tare da ba ba la ilaha illallah ko yarda da bakwai yardar Muhammad da Rasulullah guda uku shi ne yake nufi riko da wani. Wai a sannan wa tura ta yau marwan lahu lahu an rako sannan ku rika yin wasiya ga wanda Allah lokacin sarki ya tsora wa sifanta al'amuru shugabanni ba sai kawo kuɗi da zage su ba da ne da zaka gyara su ne ba ne ke bane ba jara a bace kawo kuɗi ko ka ta zo da ake wa Allah ji ka da zage ki wa wani kuskure nasiha wanda Allah ya tsora shugaban ka idan ko ba ka da mutum muna yawan ba kawar da mutane ko ba ka da mutum a siyasance domin wani da za ka ji da adam ne kai za ka je wani ya fi kwanta ba domin ko ba ka da da aka zabe wuce a mutum yake akan ka kai mumini musulmi shine kai bar addu'a Allah ya ba shi ikon yi ma adali wanda shine ladabi da tsari ne musulmi amma dai ko sun wace sai ka ga mutum kamar ba shi da alaka da wato addini ta kuka ko ta ko ta ne sai ya rika magana ko ka ku ne zuwa ko ka ku ne idan ana yarda ya dora shi jagoranci a kanka to ya ku yi karfe ba addu'a domin ba haka kai za ka ja wahala kai ne a ƙasa sai aka ja wahala idan ka tije mar me ake nufi da tsinuwa ne cewa Allah ya nesa ta ji da rahama ya kore shi domin ya yi nesa da rahama kai zai fi kyau sai sa kai ne a ƙasa wallahi domin jera ku da lalita ko zai ja wahala kai ba za ka gane ba kai ne a ƙasa yi da ba ba za ku jera a cewa Allah zai ba shi dama wato ya yi a cewa guda ɗaya da Allah zai haramta ya ce shugaban zai yau me yasa aka ce me yasa da fito mun yi ya rubuce muke ba ba ni ne bane ku tsiri mu gaba ku tsire ki Allah ko azumi in ya riga ya zama ba ka san da zuciyar ka to wannan gaba amma addu'a kuma yana daga haƙoƙin mabiya akan wato waɗanda ake biyayya kai addu'a domin Allah ya gyara daga mu ba ya tsaye kuntu da kuma rashin tausayin su sai Allah ya shiga su da kuma dawo wannan shine abin da yake fi ويكره لكم قيل وقال أو كرهت أكامة مكو السياسي قيل وقال بسجدة أنا كنت أنا تريد وانا الذي أنا فيما بقول لك كون شيء تريد وانا أنا جيرا لأن أنا كنت أدوك الميديا جيرا أنا جاء wato tura shi ba kawai shi ba da yana saboda haka wannan ba shi da kyau a musulunci wa kasrata suhani da yawan tambaya tambaya ba kai ne ala duk kowace wato tambayar kore ko tambaya zai ko ne da kore ba da a tambaya zai ta mutu mutu kawai dan yana so nuna a wato a alaƙar da sura cewa ma ya tantara da mutu duba ba kun jira ba da wannan tsara da karatu imam shafi Allah maka mutum sarki ya ba shi kokolwa ta gaske sai imam shafi farfafin da da rudu ne ke wa farfafin kada imam shafi ya dauke ba na so ya haɗa kokolwa a wani imam malik kada da imam malik amma kwana na amma imam malik a imam shafi kada ne zai masa kun ga tunda ɗalibai imam malik da yawa a masa zai je tattauna kan wasu matsaloli wallahi sun da karfin kolon da asira suka kai Allah ya sa ya musu kai sun kai ne rubiya ba su kai amma imamu shafi addu'a yake yana cewa Allah ba lokacin sarki fata yake yake buri yake idan suka zo tattaunawa da abokin tattaunawa Allah ya dauke da gaskiya a bakin wannan ya karba ba wai shi ya fito da gaskiya a karba ba a'a Allah ya sa gaskiya ta bayyana a gurin ruwa ne karbe ta domin ba dan kudu ya karatu ba dan haka ba Allah ya ce to wanda ugo shi da ya da ku ya gabata da Allah to sai ga Allah yana da wani gurin albarka na wannan din ya ce ne da yawa amma wannan da ka ya yi albarka saboda ba dan kudu kai ba dan ne dan ka ba Allah kake zai karatu akwai ne a cikin ku to wannan ibawu shafi ya yi jiwa sosai kun ga ba mutu duk da akwai gurin da yake halitta da rubugo ne wanda za a rubuta gaskiya irin da zai babu jami'i din amma shi din kansa imamu jami'i yace bai biya zo a nan sauraro saboda hadisi ba ta ba ne ta da sai ba mutum ya bar mutu ko da akan gaskiya وجادل بالتي هي احسن ولا تجادل اهل الكتاب الا الا بالتي هي احسن duk wannan kudin ji ba su gaskiya ne gaskiya ne ne wato sai aka tsaro ai kallo da kana da ba kin auki ba ya wato kullaci ba kaza shi ke da zai ga wannan sai a zauna a kurfi juna wannan shi ne to an ce ya ce baki to ka ga nan a roƙo bayan kasuwa cikar kasuwa ba a kan roƙo shi ne a tsohon da ba to amma ka tsaya idan ta zai yi masu da shi tana da kyau na na ka cewa sai ma da da matan madina da kunya ba ta hana su tambayar abin da ba sani yabo ma ke ga wanda bai san abu bai tambaya daya ko kuma a Abdullahi da Abbas aka tambaye ya aka ka tara ilimi da yawa a ga kananan shekaru yace bi lisanin sa'udin wa qalbin aqul da harshe bai tambaya duk abin da yake Abbas bai gane wani tambaya domin da abin da ka tambaya kuma Allah ya ya daura shi amma ka rubuta da su ya daura wani zai yi ba tambaya kai ba ka ba da amsar da aka ba domin kai ka tambaya ko wanda ya tambaya zai da kai wani tsawakan da abu ne da kokolwa bai rikewa na abin da aka yi tambaya ga ya mutu zai akwai da da ku wannan ce wani za a talbani da dodar da dukiya shi ne ma'anin shi shi ne albaban zaren ka sai abu da ba zai ba a fashi ba shi ne albaban zaren wannan shi ne albaban zaren bayan imamu bukari a arabin mubarak ibnu kuzaima ya fitar abu awada ya fitar ibnu hibban da imam malik sun fitar da wannan hadisi hadisi na ɗari hudu da arba'in da uku a tattara abdullahi bin sa'id قال حدثنا سعيد بن منصور shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da bakwai. kuma malamai ta ce babban malamin hadisi ne musamman a lokacin sa kana ta sanar cewa ilimin zakariya ana amurki da kai sir almalai an bilhad an sayi da ne zubairi ɗalibi ibn abbas wanda dai nan uwan wanda suka buga da hajjaji shine sa'id ibn zubair an ibn abbas shi kauli ya azza wa jalla daga abdullahi abbas cikin fadin Allah wa rahmatu sarki wa ma anfaqtum min shay wa huwa yuslihu wa huwa khairur raziqin wato Allah wa rahmatu sarki ce wa ma anfaqtum min shay duk abin da kuka ce kowa ko wani abu da za ku ciyar ba sai sai وهو يحب تعالى يا بيه وهو خير الرازقين ثم لا يكون في تركيه وفي الخير ما جو أجرك ومسير رتا قال في شديك إسرائيل أو لا تأخذ في شديك إسرائيل فتاته تكون ذهني ولا تأتيه كما فتاته قوله والذين إذا أصبحوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وقال غير ذلك Allah yana yi musu a suratul furqan in ibadur rahman cewa wannan shine idan ko Allah yana yi wadanda idan za su ciyar ko za su kashe kuɗi na mutum ko ba ta wuce kula da shi wala ya kasu ba ta kawo abincin gidan da aunawa ne ba ya auna ya ce to iya na masu gidan da yayin da ga abu da za su in dai ba kuwa ne ta ba da nasa shine wala ya kasu ba ta kawo ba kuma a israfi ya yi abu da ya zuba ana samun ko wannan za ka Allah ya faɗo ko kwana da wata ba sai da taimaka tambaya take abin da yake wata ke ita tana da yaya kuma mutum da kuɗi in za ta aurawa in dai kike ba kuwa sai dai wallahi sai dai kiwa da rai in ko ba kin da yawa ne su tsaya da kallo su zo sun zama hanyar ma da ba ku da rai Allah ya rubuta sarki yake ba wanda za su zauna tsakiya wani bai ka turu ba za su fauru ba wa ka da bai da zalika suna tsaka tsakiya ba israfi ba kuma fauru bai za su abu su daidai guda ne a jiya alhamdulillah shi ke nan a ci abu ba za su ba wannan shi ne abin da ake bukata su kuma su ba to wannan su yi su biyu da aka yi su ake wa mun kuɗi na ainihin risko ko wani yau kan yi ma har ko wani hukunci ne da ba wannan muna magana akan mai hali yawwa ba wanda bai da hali ba kan mai hali ake magana yawwa babi na ɗari da zama babu rubar diri na ba mu dole kalmar ƙarara ba babu da zai magana a kan rubar diri eh tafsirin mali eh wuce gona da iri wajen wato kashe dukiya duk wanda zai ba da kuɗi duk kankan da tsaye ya je wa wani abu na sabo shi ma tabbir duk wanda ya bada kudin sa aka yi harkar sawa sabo da ita duk sassan da ta shi ma ya zama wannan kuma Allah ya gaya mana wannan ita kurki da ne na'am asara a tambaye shi da a farko mu kuma tare da ramadana da duk abu da yake na addu'a ina ku kuma bayin haka dan kuma aiki kawai asara eh annobar da aiki ne ne yawa nan akan su za a yi magana su kawai dan kuma aiki akwai da yawa idan muka ce ku yi wani rabu wa la tusrifu an ana magana ce ku ci ku sha kada ku wuce gona da ni mutum yayi kuma ture ne kada ya wannan wajen ci da sha ko wala tusrifu kada ku wuce gona da ni حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البصري عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله بن المبدل ما هو عبد الله بن عبد الله ما كان عبد الله رواه البخاري أخي برواه الترمذي ibn Mas'ud na yi mata tambaya an mubaddiri na ga kai da masu almubazzalar an ji shi allazi na yusuf kamar suwaye yace allazi na yusuf ko da zai ne hakki duk ba sai kace kudi in ba ki ba ba ji ana rubuce siyarwa ko ba a gani wanda suke kake ne kake kudin su ko siyarwa ko tufafi ko wani abu da ya kamata ko ma ne ko ce ba ko ɗauka ya ba kake wani ruwan da ya fi gai aikin ba tare da hanyar da tsira ta ke so to shi ne da wani kawai ko muna kira sauka ya ba wasu za a yi wani abu ta su za a yi wani suke ne wacce bako za a yi kina da rawa kawai da wasu ne bako kai ban wacce ne ya kawa da jihadi ne ke za a yi wani abu kowa bai yi da sabo ka sauka ka baya na kamar ne yawwa ka bai da motar sa ai tafsiri ne saboda abotar da mai zai amfani da man da zai amfani kuma ma ba da man ba ai motar dukiya ce ko ba mu bane motar ai dukiya ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ka ko yawa نعم حدثنا علي قال حدثنا وشيب قال حدثنا رقيب عن إكرمة عن ابن عباس عن المبذرين قال واتو المبذرين في غير حد عن بيان يا قوم السماعين واتو تقول لي وما تو المبذرين المبذرين سوري المبذرين في غير حد ما تو تقول لي فتاة تتسع babu da ɗari biyu da tara babu isla'il manazil babu da yake magana akan gyaran gida gyara baɗauki mutum ya gyara inda zai kwanta. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عدلان عن زيد بن اسلم عن ابيه قال كان عمر يقول على المنبر سيدنا عمر يا كتب سيدنا فلا على المنبر يا ايها الناس يا قوم داري اصلحوا عليكم مساويكم وجدت مسوكمكم ولا زمنكم shine jami'i na masuwa inna hu rabbi ahsana matuwa kagai da na biyu da ya gaya wa Zulaika wannan ba cewa ubangida na ne ya kyautata mazauni na ya kyautata gurin zama na ya kyautata aikin da ya bani ko to dine ce aklihu alaikum masawikum ku gyara makwantan ku gidajen ku wa qibuwa lil jannah الجبال جمع لنا الجال لا تكون في حرام مسجد إذا أنت مزادة أجرار لهم يجروا فلما رأى تعجزوا فأنها جال والله مجرى يدعون الله تعالى كشعراء أحقوا يدعون الله تسبيرا ولم يعقلوا ka hanta ga duk asuwar wani da amma yadda ka zama mai tsikiya karamin maciji ne mutunawa hanyar da aka kawo kuma shi ne asuwar mutujiya nan kuma an kira mutu da jami'in saboda ga duk zambiya a babu mutum kamar ta na haka da ke mutu da kai ka komo da rika mutunawa ko kan mutu mutuji da muke gani to yadda ka san haka kan mutuji yana ganin kananan mutujai ko wanda za ka ga mutuji masu kama da kaya ya kake ganin mutuji motsi sosai to haka mutum ya rasa da motsa da rai to shi ne Allah ya kwanta ta da rai to a cikin nan sai ka yi shadda akan biyun su dan kaje al-sinan ya kuma wa kan aljanna an gane yawa zai zama dangi na aljanna قبل أن تخيفكم وأخيفوا أهل الجنة كثورة تدور إحنا من الجنة قبل أن تخيفكم قبل كثورة متجي بقى ما كثورة ذلك قبل كثورة وإنه لن يبدو لكم مسلمها yana wani ce domin musulman su ba sa bayyana a gare ku musulman addinin ba eh saboda kasan mabiya yawanci na ga wato addinin sun ko sun ko rikida su ko masu far miciji ko gari haka ne ko to saboda haka idan ka ga miciji a cikin gidanka to ka fara kuma gida ne kafin ya kauce ka sai da mu yana da fahimtar cewa inda ka ga miciji a gidanka idan aljanu ne duba ba musulmi ba ne. Liza ya ce wato ba ina wulan ya kudu na kun musulmuwa musulman ba ta bayyana a gare ku. Dalili kuma shi ne saboda ya ce wallahi mata lam na mata lam na hona ba rika zama ba ma zama da su lafiya mundu a halin na hona. Inda muka fara gaba ne. tuno mu baya ita ta ku do ku da cikin sara abu dai na umar ya fara amma ba kada ba nabi jama'a da ko dan lokacin da aka fito da annabi Adam daga suratul baqara arab ba ga amma ta bakar da shi dan kada ka fito lokacin da aka fito da annabi Adam alaihi salatu wassalam daga aljanna ai ya fara kallo a bakara da Allah yake magana ta da kun la bidu min hajami'a fa in ma yatiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya inna adawa kala da shi innahu lakum aduwwun mubin wannan ayatu ay farkon da gabata an gane ko eh Allah na mawlakum aduwwun mubin ولا ربا very good wannan ayar da jido kunna biyu ba a kurku ne ba su nazu a yawan nan kai ka ta kuɗa mana kunna biyu ne a jami'a ba shi wa kunna biyu ba a kurku ne ba a su nazu wa na kun fi ɗaukar mustaƙar wa wata wani lafi ba a kurku ne ba a su nazu iya na a ayar biyu amma a bakara a arab wannan din da alawa da su karara da rara ba da sun baya ba ku mu bi ba mai azu daki ku da daki abokan gaba da tsakanin mu da shi ba mu to tun daga nan gaba ta ku Allah maka mu da ya ga ya mana azzuru makiyan mu kuma da ba shi shi dan azzani a kalin magana da za a yi a ce me a kalin da magana su kuma inganci ke da azzani وإذ قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن وأنت تعلم أن يجري ما صباحا يسجد سورة كان كان من الجن ففتك عن أمر ربي لما لم تبتدي في واسطة يقول الجميع يقول الجن جاءت حسني kafin Allah ya tuna da sai da suka duniya da jiki suka yi ta fargaza duk Allah ya kauda su to shi lokacin da aka ko su aka sai aka dauke iblis sun yana karami aka kama shi kuma an haka karfi ya zaujo ni yana da kristi mun bai da yanzu ku to da wani haka ya zaujo da haka za ka ba da umarni da ya saurin kai yi za na yanki ta da minar jin za ba a cikin azumi wata ta ka al'amu ya rafi yi sai ku tare da umarni ubangiji da ba risku ne da alkuru da alisa fita da ke yi wa Allah shi ne shi ne a cikin an gane ko to saboda haka ba ba ta ka al'amu ya rafi yi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هذا ko ina za ka Allah ya kamar da shi dan yana mana magana akan cewa shi abokin da aure aduwun ba ta da zuwa wa aduwa haka kenan abokin gaba ku ne kuma ku ne to tun daga nan adai na wuta muna adawa da su muna gaba da shi ba ba to shi ne za ku ga hadisai da yawa su sun kai takwas ko tara ko goma da suke magana a kan tsarin mutunci a gida wasu malamai da suka roƙi sai ana magana kan mutu zan mai gida shi ne za ka ce mutu kamar da ya fi da mutu ko ka fita ba zai je zuwa wani wasu kuma wanda suka ce sai an yi shi a gida ka tsari shi kai kai kai masa jela ka kai kai masa ruwa da ruku in ya ki ka sake shi akwai da ke ku in dai ka zama shi a gida to ka ga ba da ita ba fanda fanda nan ba gurin zama ka bari da kuma kai su kara gaya ba ko kuma kai su karo na uku na hudu to kai wannan hadisi akwai hadisi da aka ga da wannan hadisi an gane ku to saboda haka shi ne yake cewa ma da nan na wanda ba ku zo na lafiya da su wace da su mutu alaiha wanda tun da lokacin da suka fara ga ba da su ke yauke tun daga lokacin da suka yi sanadiyar fitowar mahaifin mu daga aljanna shi ne mutu alaiha wanda tun daga wannan lokacin ba da wannan lafiya tsakanin mu da su babu na dalili da goma babu nafa a cikin lila babu da yake magana akan annafa isa na baku ma'ana da kyau a wani kan ka ce siyarwa kawai kashe kuɗi inda za ka ake mutum ya kashe kuɗi sun kashe siyarwa sai ake siyar da gido shi ne sai ka ɗau kuɗi ka bai a ita kashe gido kuɗi a tattana Abdullahi bin Musa an Isra'il an ana ne a an hana na da gido Musa ne an khabbab ibn al-arab babban sahabo annabi alayhi salatu wasalam ani fi inna rajulan la yujabu fi kulli shay ko sai da jawabi mutum shi khabbab ibn al-arab kuma kuma ta ba a tarihi yana cikin waɗanda suka rauna wanda aka azabtar da zuwa ba ko lokacin da sai na umar yana zagawa sai na abubakar yana zagawa wato yana ganin waɗanda ake wato cutarwa sannan yana cikin mutum gida waɗanda a gaba ne da za su wasu lafi gidan da su duk cikin gidan harkar zubar da abin harkar kun ga a wannan lokacin a ma'anar ake zuwa a baki sannan makeri ne a zamanin a zahiriya makeri ne kwarai da gaske ya ce wanda ya ce duk yakokin da aka yi duk wanda aka yi da rayuwar da ya ce wata rana da ya samu ya taba yawan tambaya wai kai wani irin wahala ka sha ya kokin da aka je sai su bai shiga sai nuna ba bayan sa yace duba bayan na ka gani eh ka duba ka gani yace akwai lokacin da yace in ta zo an kashe wuta a jiki na yace to kiran jiki na ne ya yi ruwa sai kashe wuta ba dai kice idan ana gana ma wuta a jiki yace akwai lokacin da kisan jikina ne yake kashe wutar wanda yake daga bayan Allah da kansa sai na mu da cewa rahima Allah wa sabbaru Allah ya ji kan sabbaru da Allah wato Allah ya Allah ya kauta ta ba alaikum salam wa hayya hayya sabbaru a hukuncin rubutu ne ƙwarai ko kaya kuma ya ma'ana ta koma wani kafaffe ba ke rawan da ya tashi habba su wurin arab to yara su yara ya tsawon shekara ashirin da uku a rayuwarsa eh sannan ana kiran mahaifiyarsa ummu suba'i al-khuzaiya ita ce mahaifiyarsa to shi ne wannan bawan Allah to shi ne yake cewa a kana inna rajula la yujaru fi kulli shay'in hakika mutum ana ba ki lada a duk abin da zai da dukiyar ta illar bila amma ba ta gini duk kudin da zai kai jiwa gini ba za a ba ki lada ba in ji kabla mu bari lada yake na za a yanzu za a duba bukan da za su zai shiga gina zan za a sama biyan bin gina shi kuma za a zuwa a sama yawwa wani hadisi ne da kyau babu amalin rajuli ba a amali babu da yake magana akan arabin mutum wato ya yi aiki tare da amani tare da ma'aikatar sa da kuɗi an ka zo gaba da gurin yanki kuma ku fita ya yanki da kai wannan babu na da magana نعم حدثنا أبو عاصم بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب السائلي قال حدثنا قتيب ابن ابي سفيان ان نافع بن عاصم اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو قال قال لابن عبد له عبد الله بن عمرو يا جا ودن قوانسا shine ibn akhin lahu dan dan uwansa wanda haka wani yake bai san sunansa ba ba san waye sunansa ba kana da min al-wahad wanda ya fito daga wata gona a dan dalifa wata gona shine al-wahad sai ce al'amalu amaluka na haka ya kuta na ko ayyul amali yasa al'amalu amaluka ko ko ayyul amali amaluka ko to idan al'amalu ni ma a tawalluta a dogo akwai dukkan da zo ayyul amali amaluka wani aiki ka bawa ma'aikatanka an bai da ne ko shi kuma nan aikin wani aiki shi ma dai wato al'amal ummaluka wani aiki ne ka ba wa wato ma'aikatan ka duk ma'anar su daya daidai sun shafi buta karara na in ba ka gane ba sai ka kare ki to eh ayyu amalin ummaluka wani aiki ka ba wa ma'aikatan ka shine ummal alai biladin ko kuma wani aiki ka baro ma'aikatan ka suna yi biladin shi ba ba zani ba kamar ya san cewa ana yi wanda ya gurin ya ne masa aiki ani ce a bayan kunnan sakafiya ya ce wallahi da mutumin ɗaliba ne ke san kira ke ne kai la'anilta ma ya amar umaru kai a kayan aiki irin yadda su ne gurorin ka suke wato da ta yi shiga yi ne su masu fuskarin su mun zuwa da aiki suna shiga a idan sun martaba da ina na kalle jure kalle wa baka ne ke inna rajula mu sani hakika mutum idan amina ma umaru yi da ne idan yayi aiki tare da leburorinsa a gida wa kana abu asim maratan fi mali abu asim wa kan ruwaya cewa ya fi mali dangane da dukiyarsa kana hamilan min ummalillah wato min ummalillah azza wa jalla to shi tunda ba wanda zai biya shi kai ne da kuɗi ka zo ka bada aiki za ba tunda ba wanda zai biya ka to ka zama ma'aikaci daga cikin ma'aikatan ubangiji gurbin kicin abu da kai Allah ne zai biya ka saboda kankan da kai da kai kai aiki da ne ne buru akwai da da ku yau kankan da kai da kai ka rubuta da hannu akai da kai to kai Allah ne zai biya su za ka biya su kudin su na aiki kai kuma Allah ya biya ka na ga kankan da kai da kai an gane na wata azaba ne ai wanda ita hadiya na a wannan kuma saboda amana jini ya in ya shiga ne dan ya rage kudin kare ya kudin lebura ga amma da yau kudi Allah ya kiyaye eh babu amali rajuli ba amali na bayan sa to annaba ka tafi dina ai ba kuma abin da ya sa kaza bai gama so zai ce ba bayani akwai sai kuma mai misali babu ta'awul fil dunya babu da yake magana akan tsawaitawa wajen gina gini ka ji har yanzu ka lura wanda ne ke zai baka gane ba shi za a san har bayani a kansa dan za mu ta gaba da haka ya bada shi da kansa ka bawo gidan arziki wannan hadisi حدثنا اسماعيل حدثني ابن ابي الزناد عن ابيه عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الاعرج eh ibu da horo kenan abu da mutum madani wanda an ce ya rasu ne a shekara ta dari da sha bakwai eh an ce malami ne ya san larabci kuma ya san nasaba kwarai da gaske shi wannan ana bi wa rayar ala su lillahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba a tari ta da wannan nasu ko ta da wannan nasu fil hujra da ba ku hadisi ko mata sa'a me ne ta tashi alkiyama ومن كان العبد بها له مدة عن دليل العبد ربها وأجل العباد هو وإذا له مدة ولا يتداولون في البنيان هو أبو النبي رجال أبو بي هذه القيامة تدريك لا تكون الساعة القيامة ولا تتأتي وحتى يتداول الناس في البنيان أجل ولا يدرك توجع وبيجي alama aka faɗa ba su yi iko na da aka faɗa ba ko alama ta ji a kiyama yawa ya na mun ta ji a kiyama ko ga sunan da yawa to bara ku ci gaba hadathana abdullahi amma wannan kuma ibnu dubal ake قال حدثنا وليد بن السائب وليد بن السائب قال سمعت الحسن حسن البصري ايه يوه يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم zaka da je da ga takunan matan annabi alaihi salatu wasallam kun san takunan matan annabi alaihi salatu wasallam suna nan har sai da wani ya gama kila bara kuma ne wasu manje sai da ake kai har muawiya wanda ya zo ya rufe ɗakin ɗakunan jiyewa shi ne wani kibra mai ibn Abdullah ibn Marwa shi ya rubuta abun to lokacin da a fara fadin masallaci a lokacin saboda yadda yake da tsauri kowa yana da tsoro da shi bin rubutun yana da rasiri ne kare yace da ba abu da abu da dan al'ummar da za su zo nan gaba su rika kallon dakunan mata annaba ne za su zama su gai yadda wato girman ce domin su rike rage buri dan za mu je duk tsawon su da ke ba kaga idan mai kuɗi domin misali da yake yi da mutum da shi da sa ne gudu su haini su biyu da suka yi magana na wani da ibnu abdul malik da gida abdul malik ibnu barbara an gane ko wanda za ku ga shi kan da abdul malik ibnu barbara din ai mafarki ya taɓa yi hankali da ya tashi cewa ƙarshen ya ce wajen ka'aba ya yi fitsari da hukumar ramadan haka da zai aiki zuwa ta wuka dole jiri dole jiri ne ke karka da wani yadda ya ya wuce za ka yaba kowa sai ya wuce ga zuwa kuma haka ne idan ta ya samu dan daga jin dan tafiyar mawaki ta ta ne kan ga ku kala da shi ko tsari a kawa billahi lati kaza da kaza amma ka kai masara da yi masa shi za a tsara ne da za a yi barka da mu ba kowa da yake masara ba sai mutumin kirki wanda ke ya ba da hankalin sa kuma mai takawa shi in me ya fasa rama da abin da ya fasa rama to zai shi domin mafarki a kamar da su yake yawo duk abin da aka fasa rama musamman ga yan zamu ya zai ya fiye shi ne daga yankin kasar sa guda arba'in zo da aka yi musu da kirki kai wa mai yawwa ya fasa rama in ba ga wata shi da wani ka sannan tsoro ne ga yawon zai yawwa to wannan shi ne a kuci wani jibi da abu malik bara ku ji bayan ya na wato an rufe wannan ɗakunan an tsara masu girman masallaci to su wayannan su suka iya magana saboda cewa sai na ma fa idan masu kuɗi nan gaba kuɗi sun zo su rika ganin ɗakunan matan annaba ne kira domin domin wato su samu tawazu da rage kuɗi to sai da wani abu hasan al-madani yace kuma hasan al-madani ko kuma ta ba ai na ya ta zo da rubuta da domin babar ta bare ya bai wani ta rubuta da wata rana ta haife shi ta ya haifi uwar abin da da mai rasa kuka ita kuma ba ta ba ta su ba sai ta ce ko da rubuta sai ta kara ce da abu da gobe a cikin mamarta saboda wata karama yana kama kawai sai ruwan nono yanzu ta kuma ba tsohuwa ce ruwan nono yanzu ya sha ina yawa da nake cewa to wai karamar tawa ne ta ta ce ko ta ta duk shi ma ya samu shi ma ya samu asarin gaba shi ma ya samu ta ta karama saboda haka karamar ta ta ita ce ce ta farko da ɗanki to kaga bayan ya tada ashe ya game ya ga ɗakunan ɗakunan wayannan bayan Allah ya ga ɗakunan to wata rana ya shiga zamanin kilafa ta da ya shafa wannan yace na shiga ɗakunan ba a tana wani suku ba biye ina taɓa wani gobe da hannuna rufin rufin ɗakin yana in yi ɗaga hannu yana da bawa ba za mu je gaba na a gaya muku ma girman ɗakin su kwaya da wani eh mita nawa ne وبالسند أقوم سند يا حديث في حديث عن عبد الله قال أخبرنا داود بن كي داود بن كي يا رسول الله مدة يرجع ذكر الحديث بين إذا أبو سليمان بن صافي قال إذا رأيت الهجرات من جريد النخل ناقة أقولا وأن رسول تعجيز لي لأنك يستدي ربك ba ba jan nan aka tafi kore ba ba shi kuwa ne ba shi ba zan shafe da biyu ta kaza mabkilatin ko mubtatan mu a duk yin mutana amma duk kalmar da kuka gani mabkiya ko mubtatan yana da wanda aka rufe min kharij tawhi bi mazuhi sha'ab da sakar gashi kun san an da dan garbiya abun kuma abin da aka ta ruwa ya rasa to ta a ji ta gashi a sha'aru gashin ne ake nufi da a sha'aru suratul imran da ke so goma eh da asu da roban ko duk gashi yanke ne to amma ku tuno mu a cikin suratul suratul suratul nahl da ana ya kawo gashin gaba daya amma duk da ya ka kawo dole ke mu yi ke misali shi a ta ka kawo a ta'aliha dan kuma al-qasu ba kawo ausadiha dan kuma al-hubar ba kawo aubariha na ba ba ku nake a ayar nake so a kawo saboda kuma kawo ta to ka zai da ke gaba ɗaya duka zaki ne kowane ya taɓa yi ba da daga ba ana jirin hoto tsakiya min azwaji ha wa awbariha wa ta'aliha to farkon da ke zuwa mai da kai za ta aura to ayar kaga wato min azwaji ha shi asu asu kuma zagin wata dabba ce ne to ne jawa zagin ne shanu an gane ko yawa a ce alfa ana da ko alwabar kuma shine na rahuni akwai da da ko yawa akwai a tsok shi ne na tumakai da hawakai da kuma yanzu a ce abu kuma shi ne noman gashi da kake gani wanda da zakin kaza da wani da sauran alwabar kuma na ci ba na shanu na kuma na na tutu ahlu sufa kaga saboda kayan da suke sawa da wannan haka ka kai akwai da jahu saboda ka asuku asuku to bara mu zuwa to sai ke cewa an saka da wannan gashi wa sunna rasul baiti ina tsammanin faɗin ɗakin gaba ɗaya faɗinsa min babin hujjarati ila babin baiti daga wato a a a kofar ɗakin zuwa kofar gidan na hawa min da ke a wasu wani azurri daga kofar gidan zuwa kofar ɗakin faɗin ɗakin gaba ɗaya bai fi zira'i bakwai ko gida zira'i bakwai ko gida ba ka ce mita uku da rabi shi ne ba in tashin ba ta zama ba ni ta uku da nan domin zira'i duk zira'i ne mu dauka ne ta ne kuma duk kowace babba da ciki da babu ba ta zama ne ta duk kowace ciki ana gaya wa a gaya wa ta wannan ciki kaga wannan ne wannan ne ta uku da nan wannan tsawon wanda shi ne. Guda uku shi ne mita ɗaya. Mita ɗaya. To wannan faɗi a kasa abin da muke faɗa faɗin ɗaki shi ne ka ɗauka duk da uku da rai amma dai zirari bakwai ko shida ko mita uku ko uku da rai. wannan hadaki wai wa harisul baita dakhila ina tsammanin kuma cikin cikin gidan kuma cikin ɗakin akar azrul zira'i goma ina tsammanin cikin zira'i goma wa azummu samkuhu ina tsammanin samku mai hukun rafa'a samka fa sawa to ina tsammanin shi kuma filin yin tsakin gaba ɗaya bai da zamani wa sama tsakanin bakwai da takwas na zirani yin tsakin gaba ɗaya sa tsakanin bakwai da yi da tsakanin bakwai da takwas na zirani na wa zani kwatankwacin haka wa kaftu da ba da aisha yake na tsaya bakin kowa tsakin aisha فإذا هو مستقبل المغرب سنة غير فسكنتر يما أينا باك فسكنتر يا أجي إذا كنت على رضاك لكن كيف كان يجاو أجي جروا بعضهم بيان لكن بيان أجي جروا ko amma yanzu ma ɗan mata ne a kan gida ba da za a kama haya sai ake ba ta aure saboda wani akunan ba su isa ba za su zo mutum nan gaba annaba ne za su zama ne su gidan ka samu gida a gidanka da ɗakin ka da na matarka da kuma wanda za a ajiye ba ko idan kan ajiye wani banda wannan dukiya da zuwa ajiyewa kawai ka zo ɗakuna goma sha biyu a gidan kuma ko hudu ne a gidan sauran su ke ɗaru da suke kwana sannan ba ta gidan daji wani a ƙaro su suka ajiye to gaji malam ya ce yace akwai gidan da ya gani ɗakin albasa ba da ba ɗakin albasa ne to shi ne ce zai yi ko wuce ma su ma da rana kawai yalwa ce idan idan idan wani in aure ya kama ba fito da albasa za a yi ba da albasa da mutum wanda ya fito da ta zaura a yi ba ta gidan ce ta na ko Allah ya jira. Ruki ne yake a وفي السند عن عبد الله قال وقال صلى الله عليه وسلم اخبرنا علي بن مسعد عن عبد الله بن عبد الله الرومي عبد الله الرومي قال اذا دخلت على ام سلمه لا تقبل ام سلمه فقلت لنفسي ما اكثر سقف بيتك هذا yace ina ba an da islamiyya jin ba kalaba ina ba ma ki kan kancin daki ki haka iko Allah kalli daki ki dan karari قالت يا بني يا كنا ويا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكتبتها shugaban kasa Umar dan Khattab kataba ila ummanihi ya rubuta wa gwamnoninsa ma'aikatan Allah su tilo da na abu kada kada wanda ya zaura da gidan aka yi rubuta wa fa inna hu min kari ayyadu domin yana daga mafi sharrin kwanakin ku wato kirin tsayawa ku kara wa gida sauro yana daga wannan lokacin ko wannan ran da ya bayyana ita tana daga mafi kyan kwanakin da da kai a duniya ba gaba ba za mu zo babu murmana na ji mai zuwa ba zuwa bai gaba ba ya kan wanda ya ji da za mu zo mu ji abubuwan abubuwan da kuma na daidai Allah ya ba mu ladarsa sadar mu da Allah ya dauka اللهم اعنا بأوهامنا واصلح حكمتنا ولا تؤذينا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل عافاك يا رب العالمين اللهم ارزقنا بيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا وتبع الحق الا بذلك صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين